da mu da muka ba da lokacin muka saurara da su Allah ya haɗa mu a gidan aljannar firdaus bahaushe ya ce idan kunne ya ji jiki ya tsila wallahi wanda ya san yana gaba da ɗan uwan shi to daga yanzu ya shiga taitayen gaban shi ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ya tahi cikin daren nan kamar sai ya tawaye wallahi ya sallama mishi bai yanke zumunta inda kai ɗabi'a ka ce yanke zumunta kai ɗan abu kaɗan ya haɗa ka da ɗan uwanka ka ce kai har lahira ba ka san ganin shi ba ka san Allah ba ba ka san wane ne Allah ba ka ta cikin daren nan ka sallama mishi idan kana son gamawa da Allah lahiya ranar tashin alkiyama Allah ya samu dace Allah ya samu rayuwar mu albarka Allah ya hile hukumu insha Allah mu yi wa'azin mu na gaba shine shugaban majalisar malamai na wannan kungiya mai albarka jam'iyyar ta hada sunna jama'a jihar maradi gaba ɗaya a dr suleiman bin daud tare da shi akwai alarhama munibu lauli da haka alarhama bismillah kamar malam su ida kikin tsawa kuma kamar yadda muka gayi ɗazu cewa akwai halarta shek malam tahir yahya kuma allah ya kaddara kuma sun shigo insha Allah shi ma za mu ji shi da haka Allah rahama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي آنن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka ‘yan uwa na cikin wannan gari mai albarka garin shadakwari iyayenmu da suke zazzauna a cikin wannan hili mai albarka da malumanmu da alarammomi da ‘yan agaji da ƙannanmu da magajiyanmu maza da mata duka ina isar muku da gaisuwa ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau muna sha biyar ga watan sha'aban wata na takwas a jerin watannin musulunci hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai muna ma Allah ta'ala godiya mai kowa mai komi wanda da rahama shi da kaddarawan shi da izinin shi da ganin dama shi da sauƙaƙewan shi ya haɗa mu a cikin wannan gari mai albarka ba don komi ba sai domin karanta alkur'ani mai girma tare da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna fatan allah ta'ala ya azurta mu da albarkar da take cikin alkur'ani kamar yadda allah ya haɗa mu a nan allah ya haɗa mu a gidan aljanna ya gafarta zunubanmu muna roƙon allah ta'ala a sanadiyar wannan haɗuwa Allah ta'ala ya bulbulo ya bungulo ya bankaɗo ya shatato ruwan albarka da alkhairi cikin wannan gari na shadakwari waɗanda suke fama da cututtuka da rashin lahiya daban-daban ubangiji Allah ka warkar da su da rahamarka ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki dattawa na cikin wannan gari mai albarka Allah ka sanya ma rayuwarsu albarka kuma ka sa su i da gamawa da iskan duniya lahiya matasa da samari na cikin wannan gari Allah ta'ala ka albarkaci rayuwarsu ka sa iyayensu su ci amfaninsu al'umman musulmi ta ci amfaninsu ya Allah ka sanya su zamo matasa masu hidimtawa addinin musulunci ina roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki Allah ta'ala ya sa dukkanin ayyukan da muke gabatarwa a rayuwarmu muna yin su ne a sa'a Allah ka raba mu da yin asara ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki ka kawo alkhairi da albarka a cikin ƙasar mu ta Nijar baki ɗaya da sauran ƙasashe na musulmi duk abin da zai zama matsala da fitina da tashin hankali ubangiji Allah ka nisantar mu da shi duk wanda yake yunkuri da ƙoƙari na sai ya ta da matsala ko fitina ko rikici ko rigima ko ya tada kwaramniya a cikin ƙasar mu ta Nijar ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki Allah ka sako wani ƙunƙun mugun abu ya murƙushe shi ubangiji Allah ka turo wata tunkiyar masiha ta tunne shi ya Allah duk mutumin da yake amfani da damar da Allah ya bashi wajen ya kuntata ma 'yan Nijar ko da dubarar shi ko da ƙarfin shi ko da mulkin shi ko da kuɗin shi ko da wani abu da ya dafa Allah ka sa ya dahi banza kuma ubangiji Allah ta'ala duk abin da ya shirya na makirci Allah ka mai da makircin shi akan shi ya Allah ka tsare al'ummar ƙasar Nijar ka ba ta kariya ya Allah ka shigan mata dukkanin rikici da hada wanda ba ta iyawa domin girman alƙur'anin ka Allah muna tawassuli da alƙur'anin da muke karantawa ya Allah ka ƙara kawo zaman lahiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasar Nijar kuma ka ɗaga tutar musulunci sama a cikin faɗin ƙasar Nijar baki ɗaya da sauran ƙasashe na duniya duka. ‘Yan uwa musulmi mun sha karatu bakin gwalgwado, Allah ya taimake mu da aiki da shi. Malami na farko Malam Umar ya karantar da mu hatsari da matsala ta yi wa Allah shirka. wani bai san shirka ba wani da an ce shirka ya ɗauka sai an yi magunki goho kaɗai aka yi shirka bai san da cewa ba dun matsahi mushiriki ne dun matsahi dun mutumin da ya yarda da sihiri da tsahi da kancilko to wannan mutumin yana nan yana yi ma Allah shirka muna roƙon ƴan uwanmu musulmi waɗanda suka faɗa cikin bala'in shirke-shirke da tsahe-tsahe da kancilko akan jahilci Allah ka ganar da su ka sa su tuba kamin mutuwa muna roƙon Allah ta'ala ƴan uwanmu musulmi wanda suke cewa su ƴan tauri ne ka san tauri ma shirka ce to Allah ka sa su koma ƴan laushi Allah ka sa su gyara akwai daga cikin wanda za ka ga shi yana cewa shi musulmi ne yana sallah yana komi amma Allah da ikon shi kuma dan bori ne ya ce shi musulmi ne yana sallah yana duk abin da musulmi saki amma saboda jahilci bai san da cewa ba bori yana warware musulunci kishiyoyin juna ne sai kaga yana yi to Allah sa ya su tuba su bari akwai daga cikin ƴan uwanmu musulmi wanda zaka ga mutum ya ce shi musulmi ne amma a gonar shi yana da uwar uwarwa mace ce uwar gona mace ce wai a gonar shi yana da uwar gona kuma wallahi shi musulmi ne in yaji an ce hayya ala sala shine gaba gaba wataƙila ma liman ne ko ladan saboda ni saboda jahilci to Allah ya fahimtar da waɗannan mutanen Allah ya sa su gano kuskure da hatsari Allah sa musulmi su gano hatsarin shirka da tsahe-tsahe wallahi karka taba tsammanin cewa tsahi abin kwarai wai a duniya wani matsahi ne ya taba ci gaba akwai shi matsahi matsiyaci yake zama tun a duniya kamun lahira kuma in kaga mutum baya buguwa a duniya to alama ce ta cewa lahira sai ya kowa buguwa idan kaga mutum yana bacewa to da gaske ne ya bace mugun batacce ne shi don mutum bai bacewa sai ya zama batacce in kaga mutum yana da layar zana to wallahi tallahi zai shiga cikin ukuba wadda ta hi zagar zana a lahira idan kaga mutum wato yana da zaburo ka faɗi to ya saki Allah ne ya kama shedan ai duk mutumin da ya wani tsahi in dai tsahi yana ci in dai yana ci to wannan mutumin ya saki Allah ya bar musulunci domin saboda tsahi ba zai ci ba sai an bauta ma shedan in an bauta ma shedan shi kuma sai ya kama maka tsahin kai dora ci ko ma wani irin tsahi ne kai saboda haka Allah ta'ala ya saka wa malam da alheri da ya tunatar da mu game da hatsarin shirka da hatsarin tsahi kuma mu da muka saurara Allah ya ba mu ikon kiyayewa malami na biyu shine malam uh, Abdullahi malam Abdullahi Allah ya saka mai da alheri shi ma abin da ya tunatar da mu muna da bukatar shi ko ba mu da bukatar shi wallahi muna da bukatar shi muna da bukatar mu san girman zumunta a addinin Allah mu karanta alkur'ani mu san matsayin zumunta ka san yanzu zumunta ta lalace ta koma ba zumunta ba ce kawai neman zuma ce in mutum ɗan uwanka na da zuma to akwai zumunta in ba zuma ba zumunta za ka ga mutum in ya zamanto mai wani abin duniya ne to dangantaka ko tana da nisa sai ka je kana ta kakalo ta ai wallahi da uwar shi da uwata asalin su su kaza ka je na ta kakale sai ya nu hada dangantaka saboda mi saboda aljihun cike yake amma in ya gano kasurgumin talaka ne tun sai ka ga yana duk yanda zumunta ke kusa shi ke nisantar da ita ana wana faɗan uwanka ne da kudda koya na na sani ba na sani to yanzu zumunta mu a wajen mu kawai harakar dala ce ko to ni shine zan yi wa'azi akan shi bisa kan yanda mutane suke girmama kuɗi suka ɗauki kuɗi su ne Allah da ake bauta Allah ta'ala ya tsare ‘yan uwa neman dukiya ta halal ba haramun ba ne dan adam ya ji yana son kuɗi ba haramun ba ne asali ma ɗabi'a ce wadda Allah ya halicci mutum a kanta kuma duk mai hankali dole ya so kuɗi ko saboda su ne abokanin rayuwa to addinin musulunci bai yi zargin mai son kuɗi ba a'a ya ma yi umarni ka je ka nema ta hanyar halal Allah ta'ala ya ce fa'iza ƙudiyatis salatu فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله Allah ta'ala ya ce wa akharu na yadribuna fil ard وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله Allah ta'ala ya ce fa idza qudiyatis salatu idan aka gama sallah fantashiru fil ard ku walwatsu a cikin ƙasa wabtagu min fadlillah kuma ku nema daga cikin falalar Allah ku je ku nemi arziki na halal nan suratul juma'a ce Allah yana zance akan sallar juma'a idan al'umman musulmi suka zo sallar juma'a aka yi sallah aka gama Allah ta'ala ya ce ku tashi ku walwatsu a bisa ban ƙasa wani ya yi gabas wani ya yi yamma wani ya yi arewa wani ya yi kudu ku walwatsu bisa ban ƙasa ku nema daga cikin falalar Allah amma Allah ya ce wa zukurullaha kasira ku ambaci Allah ambato mai yawa kan neman dukiya ya mantar da ku neman aljanna la'allakum tuflihuna domin ko kun samu babban rabo wannan ayar ta nuna mana cewa ba haramun bane mutum ya nemi kuɗi na halal ko sannan waccan ayar da ka karanto Allah ya ce ya sani daga cikin bayin shi wa akharuna yadribuna fil ard akwai wasu na daban waɗanda suke balaguro a bisa ban ƙasa yabtaguna min fadlillahi suna nema daga cikin falalar Allah ƴan uwa musulmi dole ma ne gare shi ya tashi ya nemi na halal domin annabawan Allah babu annabin da yake zaman kashe wando ko akwai shi kafkin annabawa suna neman na kansu annabi zakariya alaihi salamu kafinta ne annabi nuhu shi ma gogaggen kafinta ne annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi saboda tsananin kiyo kiyo ne yasa ya tashi daga garin su ya bukaci saboda dabbobin shi sun yi yawa yankin da yake ba su dauka sai da ya koma can wani yanki domin saboda kula da dabbobin shi annabi Musa alaihi salatu wassalam alqur'ani ya kama mu labarin cewa annabi Musa ƙwararren makiyayi ne wato annabi Dawud alaihi salam alqur'ani ya kawo mu labarin cewa makeri ne wa alanna lahul hadid Allah ya ce min lausa ta karhe a hannun annabi dauda idan annabi dauda ya ɗauki karhe ga hannun shi kamar yadda ka san ka ɗauki kaɗa ne a hannunka yana mulmula shi ya lankwasa shi ya taɓa shi ya jirkita shi ya juya shi ya yi abin da ya ga dama da shi haka Allah ya hore ma annabi dauda shi yasa annabi dauda bai cin abincin kowa a duniya sai abincin da ya samu ta hanyar aikin hannun shi idan annabi dauda ka ba shi abinci kyauta baya ci kana dawud alaihi salam la ya'kulu illa min amali yadi ya kasance baya ci sai abin da yayi zuha ya samu da aikin hannun shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kasance shi da kanshi kafin Allah ya bashi annabta sai da yayi kiyan dabbobi yayi kiyan dabbobi har wata rana manzon Allah yake fada wa sahabban shi ya ce babu wani annabi da Allah ya turo sai da ya kiyan dabbobi sai suka ce hadda kai ya ma'aikin Allah ya ce hadda ni na kasance da ina kiyan dabbobi akan wani sakamako da ake ba na mutanen makka kenan musulunci bai yarda ba ka yi zaune ka yi kwance ka tule kana kyabce-kyabce kana kallon dangi a tashi za ka ka yunkura kai ma ka nema duk mutumin da ya tashi sai Allah ya bashi gwalgwadon abin da ya kasa mashi ba a yarda ba ka yi zaune masallaci ka ce zikiri za ka yi ta yi a wannan an wuce shi shari'ar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an ce la rahabaniyata fil islam babu rahabaniyanci a cikin musulunci me rahabaniyanci shine ka ƙi neman halal ka yi zaune ka tule kawai kai wai karatun qur'ani kadai za kai ko zikiri yau bakin wada Allah ya tsaga ma ba dole sai ka tulla mai wani abu ba mi ke kawo cuwa-cuwa da sunan malimta rishin nai mi ke kawo yaudara da sunan addini rishin nai mi ke kawo malami ya zama bartayayye ya zama lalatacce ya zama koma baya ya ɗora wulakantar da alkur'ani ya ɗora wulakantar da kanshi ya ci mutuncin ilimi ya ci mutuncin masu ilimi ya zama bawan wani mai kuɗi in mai kudin ya ce mashi imanin raka a biyu sai ya yi saboda ni saboda ya zama yanzu ba Allah yake bauta ba wannan alhajin yake bauta amma inda kowane musulmi ya yi abin da musulunci ya samu haka ba zai faru ba ‘yan uwa musulmi abin da nake so in yi magana a kan shi shine neman dukiya ta halal musulunci bai haramta ba bal ya kwadaitar da mu don haka ba laihi ba ne in kaga mutum yana son kuɗi amma menene laihi jarrabar kuɗi shine laihi masifar kuɗi ka zama ɗan bala'i game da kuɗi ka zama ba mutunci ba ‘yan uwantaka ba dangantaka ba girma ba kai kai babu kowa ba Allah ba annabi ba ƙur'ani ba daraja ba ƙima kawai sai dukiya in kuɗi ka sani ina ka huto dala ina za ka dala kai ɗan dala ne dala ka sani ita ce ‘yar uwarka ita kake da dangantaka da ita ba ka da uwa sai kuɗi ba ka da uba sai kuɗi ba ka da wani dattizo wato jikka goma ita ce dattijo a wajenka ba ka da wani abin girmamawa sai kuɗaɗe kawai in za ka samu kuɗi ka iya ladabi ka iya sanyi ka iya taurarawa idan ba za ka samu kuɗi ba za ka iya wulaƙanci za ka iya cin mutunci za ka iya yin duk abin da ya dace kana iya kowane iri iya shege saboda ka samu kuɗi kana iya cin mutuncin mai mutunci saboda ka samu kuɗi kana iya kai ko kan uwarka aka nemi ka yanko akan a baka kuɗi kana shirye ka yanko to ka zama zakatur da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta isa abdud dinar bawan dinari ya taɓi ta isa abdud dirham bawan dirhami ya taɓe ta isa abdul khalila bawan bargo ya taɓe in u'tiya radiya in an bashi sai ya yarda wa in lam yu'ta in ba a bashi ba kuma lam yarda ba ya yarda da kaga ya tada masifa ana ta bashi hakuri to ba a bashi ba da kaga yana suka yana aibatawa to ba a bashi ba kai akwai hadisin da ya zargi mutumin da wato shi kwata-kwata ba ruwan shi da shugabancin shugaba sai in ya samu kuɗi in kaga ya goyi bayan wani shugaba kuɗi aka ce za a bashi kuma in an bashi wannan kuɗin sai ya cika haka hadisi ya faɗi ƙarara in an bashi kuɗi sai ya cika ma shugaban goyon baya in ba a bashi ba kuma shi nan sai ya tawaye wallahi tallahi akwai mutumin da inda za a bi gida gida ƙasar Nijar kaf gida gida a ce kullum sai an bi gida-gida an ba kowa miliyan-miliyan inda shi ba a bashi ba wanga shugabanci nan ne ne mara mutunci ne ba na kirki ba saboda mi saboda shi bai samu ba amma inda shi kadai za a dora bashi miliyan guda kullum to in wuta za a babbaka ma Nijar na rance da Allah shi wajen shi an mai daidai kuma baka isa baka soki wannan a wajen shi to wanga mutum ne ko dabba mutum ne mai wannan halin ko dabba cikin dabbobin wace kala a kun cuci jaki wallahi jaki ba haka yake ba in kuka kamanta shi da dabba wallahi kun zalunci dabba ka gaya mana dabbar da take iya taka ƴan uwarta dabba saboda ta samu dussa ka taba gani cikin dabbobi dabbar da ta kama ƴan uwarta dabba ta daure tace ba ta sakin tace an kama ta dussa to mu cikin mutane ana mutun na kama mutun ya daure yace sai an bashi kuɗi ya saki ko ba ai ka taba ganin dabba wadda ta je cikin garken tumaki ko shanu ko raƙumma ka faɗa mani wata dabba ce wadda take zuwa ta gayyato wasu dabbobi wanda ba irin jinsin su guda ba akuya tana zuwa ta gayyato zakuna su zo a cuci yar uwarta saboda ita a bata dussa ta ci to shi dan adam yana yi ko ba yi mu nan wurin ba ma zancen mutum ba wato mutum sample a'a shugaba su kutum a nan Nijar an shaye shugabanni wanda a kan su ‘yanteran kansu, a kan kaɗai su su samu amfani, wallahi tallahi suna iya tulla ƙasa kaf cikin bala'i. Ana yi ko ba a yi? Ana yi kuma an yi ta yi kuma an shayi. To muna neman tsarin Allah, Allah ya sa daga yanzu mu baƙaƙe mun yi hankali. Musamman ma dai mu ‘yan Nijar, Allah sa yanzu duk shugaban da za a samu ya yi hankali ya bar wannan dabbancin ko da yake na ce ba a ce mai dabbanci ko domin in aka ce mai dabbanci to yana bukatar sai kaga ya dabbar da take irin wannan aiki kaga kenan abin ya wuce dabbanci wani hali ne na dubgau wanda ba a san ko da mi za a kamanta shi ba to 'yan uwa musulmi kun san ko me yake janyo wannan halin daga cikin abin da yake janyo wannan halin akwai wasu ɗabi'u wanda watakila in muka kalli juna sai mu ga yanzu akwai 'yan ragowa ragowarsu shi ne ɗabi'a na hihita kuɗi akan komi wallahi da al'ummar da ya zama kuɗi sun je mata komi to wannan al'ummai sai masiha ta haɗo mata kuma wallahi in masiha ta haɗo allah bai taimakonta wajen janyewa wannan hadisin da na karanto a cikon hadisin manzon allah yake cewa bayan ya ce bawan kuɗi ya taɓe sai ce shi ne wanda in aka bashi sai ya yarda in kuma ba a bashi ba ba ya yarda manzan Allah ya ce wannan ya taɓe ya yi asara ta isa wanta kasa ya ce wa idan shi ka falanta kasha idan ya taka ƙaya kada Allah ya bashi ikon cirewa manzan Allah na nihin idan ya faɗa cikin bala'i kada Allah ya hutar da shi saboda mi ka ji fa manzan Allah da kanshi ya yi mai wannan baka addu'a duk mutumin da kuɗi sun yi mashi komi manzan Allah ya ce in dai ya wada cikin bala'i to kada Allah ya hudda shi domin irin mai wannan halin wallahi bauta kuɗi yake komawa kana ganin shi kamar musulmi amma bawan kuɗi ne in ka ba shi kuɗi wallahi haggunki yana shirye masujada wani malami ba haka yace ba yace la rabba lahum la qasda lahum la dina lahum illa al malu law mala al malu ila sanamin wa hum fi masjidihim malu ba su da manuwa ba su da addini ba su da ubangiji kawai sai dukiya inda dukiya za ta karkata da su zuwa gonki lokacin suna masallaci suna sallah bin ta zashi wai wani yake mamakin wani mutum yana sallah sallah ce yake yi amma saboda kuɗi kawai ya gabata sallar ya fasa sai na ce mashi ai wannan kuɗin da ka gai ya bani labarin wani ne wanda saboda wasu makwaddan kuɗi wai ya fasa sallah na ce mai wallahi ni gaban idona wani mutum ya yi ruku'i kawai ya yi ruku'in nan sai ya tuno yana da wasu 'yan canji cikin alishi sai ɗan lalaba su haka sai ya ji kamar bai ji su ba sai ya miƙe tsaye da ya ci gaba da lalabawa sai ya ji a suna nan sai ya ce to sai ya koma ruku'i yace yanzu yanzu za a yi sallah kenan kadibe yanzu haka 'yan canji in ka je ka bincika akwai wahala su iya kaiwa jika guda tun da 'yan cancanci kuɗi ne haka ya ɗan yi haka bayan ruku'i ya tuno da su kawai sai ya ɗan taɓa daga nan ruku'i sai ya ji bai ji su ba sai ya miƙe tsaye kenan yin ta za a yi ko da ya lalaba ya lalaba ya ji ya ji suna nan daga ba sai ya koma ruku'in shi tsakani da Allah tsakani da Allah yanzu ba akwai masu bautar kuɗi ba inda za ka gane cewa akwai mutanen da kana dai ganin su ne da sunan musulmi amma a lahira sai sun hidawa buguwa wallahi tallahi yau da za ka ce don Allah wani alhaji ya ɗan jarraba a nan garin sha da kwari ya ce a masallaci duk wanda ya sallar asuba cikin jam'i to zai ba shi jikka biyu jikka biyu kacal in aka yi rana ka ce tsawon shekara haka za a yi duk wanda ya samu sallar asuba ina irin masu cewa ni wallahi nauyin kwana gare ni shi yasa ban samu asuba to zaka gane ƙarya ce ba nauyin kwana bane Allah ne baya da girma cikin zuciyar shi bai girmama Allah bane a zuciyar shi wallahi inda Allah yana da girma a zuciyanka ko kunku ne kai sai ka motsa ka tai sallah asuba baka ganin irin masu wannan halin in aka ce gobe zai je ya mai amma sai ya taso tun karhe hudu sannan ai tahiya tasa waye kenan ma'ana wannan yana da mahimmanci ko to ka sani shi Allah bai yarda a cikin zuciyanka ya zama kana kaunar wani abu irin yanda kake kaunar shi wallahi kyale kaza ka mai shirka dole ne ya zama son Allah shi yake sama ga son komai a zuciyanka ka fi son Allah sama ga dukiya ka fi son Allah sama ga uwayenka ka fi son Allah sama ga kowa dukiyarka kaf kana shirye akan ta kare in dai akan ba addinin Allah kariya ne yanzu kake masoyin Allah na gaskiya ranka gaba daya kana shirye akan ka bada shi in dai akan kare daraja addini ne baka ga sahabbai haka suka yi ba wa minan nasi man yashri nafsahu bitiga amardatillah Allah yace cikin mutane akwai waɗanda suke sadaukar da kansu suke sayar da ransu domin neman yarda Allah amma kai yanzu ba wai ka sadaukar da kanka ba kama tsaya ka natsu ka bi Allah da kyau a wajen zalama kuɗi da kwaɗayin kuɗi da san sai ka yi kuɗi ta kowace irin hanya ka zama kawai bawan kuɗi ba bawan Allah ba wallahi mutane da yawa in aka bincike su addininsu yana da gyara kuma son kuɗin tsiya shine kawai ya kai su yanzu akwai mutanen da in ka bincike su ɓangaren sallah ba su da matsala wallahi suna tsaye da sallah sosai ɓangaren azumi suna yi bakin gwalgwado duk abubuwa na shari'a suna kamantawa amma ina ne za ka tarda su ba su da imani in ka dawo ɓangaren kuɗi nan ba su san Allah ba ba su san annabi ba ba su san mutunci ba ba su san girma ba ba su san daraja ba kai nan wurin shi wallahi bai jin wa'azi inda yakan kuɗi ne Allah ya ce wa tuhibbuna mala وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير وإنه لحب الخير لشديد قل لو أنتم تملكون قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خفتم خشية الإنفاق الله تعالى يقول وتحبون المال كما كنا صندوكيا حبا جمع سومي يوان غسكي Allah ya ce innahu li hubbil khairi lashadid lalle dan adam game da son dukiya mai tsanantawa ne Allah ya ce kul kace law antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi da a ce ku ‘yan adam ku ne kuke mallaka taskokin arziki na Ubangiji na, don Allah taska arziki ta Allah tana ƙarewa, ma inda kun yamfad wa ma inda Allahi ba abin da ke wajen Allah bai ƙarewa har abada, to kaga kenan taska arzikin Allah ba ta ƙarewa ko, amma Allah ya ce inda ku kuke mallake da ita ku ‘yan adam, ga yanda Allah ya halice ku da zalama da kwaɗayi da son dukiya. la'amsakatum wallahi da ce ko rike kun hana ma kowa khashiyatal infa saboda jin tsoron ciyarwa dan adam halin shi ne Allah ya ce ya halice shi da hali na san rike alheri a suratul ma'arij Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a innal insana khuliqa halu'a lalle dan adam an halice shi da ciwon kwadayi
idza massahu sharru jazu'a idan sharri ya same shi sai ya taraki yau wani baka ma san yana da miliyan guda ba amma in an sace sai ka ji labari eh wallahi ta jaraba ta faɗo mani miliyan guda ce ke ashe kai sai lokacin ma zaka gane wai yana da miliyan guda eh shek malamin mu daga cikin mayan malaman mu malam muqtar zandar yake bada labari wai tun a zamanin da can baya wani mutum ya zo ana sadaka kunu ya zo ya jera da mutane yana nema to wajen neman sadaka koko da ake waye da miliyan guda tun a zamanin da wai sai gashi ya dawo wai yana ta yan kewaye kewaye shi wanda ya gani sai ya dauke dama san shi yadda sai ya kyale shi yana ta kewaye ke sai ce kai alhaji lahiya ko wani abu ya ce wallahi wata ɗayan duwa ce da ya ce a alhaji ka gaya gaskiya ya ce miliyan guda ce ka yadda ya ce eh haka nan ne wallahi yana da miliyan guda makale gare shi yaje yana gwagwarmaya da almajirai neman sadaka don haka dan adam Allah ya ce idza masahul asharru jazua idan sharri ya same shi sai taraki ya tafadi wallahi wata jaraba ta hado mani ai jiya jakka 300 aka dauke mani wallahi yayi ta gai shi fa in ba dan da wannan jaraba ba wallahi bai ma iya gai cikin jama'a ya ce yana da wannan kudin sai Allah ya ce mi gaba wa idza massahul khairu manu'a wa idza massahul khairu amma idan alheri ya same shi manu'a sai ya kumus in alheri yanzu tsakani da Allah kana tare da mutum kuna tare kuna tare koki kawai sai ta miliyan biyar ta faɗo mashi wallahi bai gaya ba sai dai kaga kawai yana canza abubuwa suna canzawa in ya ga dama in mai kirki ne ya ɗanɗan maka wani abu ya ce wallahi wani ɗan abu ne ya ɗan samu amma ba zai faɗa ma ba to amma in aka sace tafa har limamin ungosu sai ya sani bawan Allah lima a samu cikin addu'a wallahi wata yar jarabawa hop yau can da kana da abin shi liman ya sani Allah ta'ala ya ce haka ɗan adam yake sai ya ce illal musalli sai masu sallah na gaske don sallai ma ba dukkanin masu sallah ba Allah ya siffanta su a gaba ko kenan sai masu tsare sallah masu girmama sallah wanda suka san mahimmancin sallah ba irin masu sallah ba wanda ana sallah shi kallon tsawonta ma kaɗai yake eh ana sallah shi bai da gaba ɗaya tunanin shi yawo ta kawai sallan nan ta yi tsawo billahi lazi shi baki ɗaya ya takura da a ce kallon biri ne ake in ya kafa kai haka sai ya awa bai dago ba amma ana sallah ana sallah minti goma ne kacal duk ina ka takwai wahala ka sami liman wanda zai sallah sama ga minti goma duk bala'in shi duk tsawaitawan shi amma sai ga mutum yana tari yana susa duwawu yana susa bawa yana hamma yana wane ne wai wai wai duka sallah ta yi tsawo wani ma wallahi akwai masallacin da wai saboda tsananin an yi ta maliman tari an ji yaƙi fahimta ana ta mai gyaran mura yaƙi fahimta sai da wani ya kai zazzago rigar shi daga baya wai ko mancewa ne to shi sa Allah ta'ala ya ce wanda ba su da wannan mugun halin illal musalli allazina hum ala salatihim da'imuna to Allah ya sa mu cikin su yan uwa wallahi ya kamata mu maido hankalinmu ga wannan magana ba a haramta man mu so kuɗi ba amma wallahi wani son kuɗi bala'i ne wallahi wannan hihi ta kudin da muke hihi ta kudin nan da muke akan komi wallahi yana janyo musihu da yawa saboda wani in za a ba su kudi yanzu misali garin sha da kwari yake nan aka hahe shi nan uwa ce take nan uban shi yake duk dage shi duniya bai da kowa kowa suna nan wurin amma za a iya kawo wata masiha a cikin garin sha da kwari kuma shi ya kama saboda kuɗi za a bashi ba kusan akwai wanda suke shirya akan haka ba to ya za a zauna lahiya in dai zama na cikinmu akwai wanda in aka bashi kuɗi ba abin da ya dame shi a zo a kashe mutanen unguwa guda a zo a ma mutanen gari yankan rago kai kun san yan uwanmu makwabtan mutanen Najeriya wallahi wannan masiha ita ce ta kai su cikin halin kakanika yanzu bala'in da ke cikin Najeriya akwai ƙasar da take fatan ta samu irin wannan duniya kullum wani sabon bala'i yake kunno kai kullum wata masiha take kunno kai don Allah ku tsaya ku yi nazari da tunani ni dai yaro ne na san akwai iyayena kuma akwai wanda suka hini kayan nesa da sanin ya kamata amma dai da na yi lissahi na nazari kawai sai na gano matsalan Najeriya ana hihita kuɗi akan komi shi ya jawo wannan bala'o'i kuɗi sun fi komi kuma sun fi kowa duk malumtanka in iliminka yana taɓo samaniya wallahi kuɗi sun fi ka daraja kakkace mulki a duk mulkinka wallahi kuɗi sun fi ka daraja karka yi zancen tsufa idan gaba ɗayan jikinka hurhura ce wallahi tallahi kuɗi sun hi ka kima a wajen mutanen nan haka ne suke ko ba haka nan ba cikinsu ne in mutum ya samu kuɗi yana iya haɗa baki a kashe iyayen shi a kashe ƙannan shi a kashe magajiyan shi a kashe 'yan unguwarsu wai har ma wasu mutane su ta mamaki wai ya za a yi a samu tsaro yawa zai kawo tsara mala'iku Allah zai turowa gaba ɗaya halayen mutane sun canza yadda mana kuɗi sun fiye musu komi a Najeriya an kama malamin makaranta akan ya samu kuɗi ya kashe ɗalibashi ɗan yarinya ƙarama a Najeriya an kama wanda ya yanko kan uwarshi akan a bashi kuɗi sai da ma ya kawo ma masu son suka ji juya suka juya suka ce wanga ya tsuha baya sai aza hannuwa ga kai yana kuka ko to kukan ya bai samu kuɗi bai ke ko kukan ya rasa uwa wai bayan ya yanko ya kawo suka jujjuya suka ce kai wanga baya tsahin da ake so a yi wanga baya asara bisa asara a najeriya don allah kai a tunaninka wani irin bala'i ne wanda kake tunanin mutum ba zai iya yi ba saboda kuɗi wanda ba a yi shi ba a najeriya akwai shi duk abin da baya cikin lissahinka akan kuɗi an yi shi a Najeriya. To yau ana son a samu tsaro. Zaman lahiya yanzu su ba mata su samu kuɗi ba wasu bayan Allah an kai lokacin da wallahi su su zauna lahiya ma kaɗai su suke su. Su sabu su sami ƴan lomato su ci sun haƙura da amma zaman lahiya ya gagara. Saboda mi? Saboda in ka ji talaka na kuka yana kuka yana kuka na yunwa ko na bala'i ko na rashin tsaro na rantse ma da Allah idan 'yan ta'adda suka zo suka bashi wani abu sije gwadin inda za a tafiya in ka ce jami'an tsaro wallahi tallahi jami'an tsaron da kansu duk wanda aka ba makwaddan kuɗi wallahi ya daina tsaro ya koma jami'in tsoro shi da kankan shi zai ɗora tsoratar da ku kuma shi zai kama ma duk wani mugu kuma duk abin wallahi in za a nike unguwa guda jami'in tsaro in dai an bashi kuɗi wannan ba matsala bane gare shi in ka dawo bangaren shugabanni ka ce gwamna wani gwamna ne wanda za a ba miliyoyi ba zai aikata abin da ake so ba to al'ummar da ta kai irin wannan matakin kai kana tunanin akwai wani dan adam wanda ita ya kawo mata gyara in banda Allah to wallahi me hattara me hankali yanzu akwai wanda zaka ga wai wajen neman kuɗi tsahe tsahe kai ka san menene tsahi inda ka san hatsarin tsahi wallahi inda cewa aka za a cika ma garin sha da kwari da kuɗi a kan ka yi tsahi wallahi da ka ce a barka ka ci gaba da rayuwanka ka samu tuwo yau gobe ka ki samu ya hima alheri ni aka yi aka yi kuɗi ka san da cewa cikin ni'imomin da Allah yake maka duk talaucin ka duk yanda kake maciyaci wallahi ni'ima kwara ɗaya cikin dubbai in aka za noma ko kanka duci ne dole sai ka gano wannan ni'imai ta hi kuɗi bari in bada misali abinda kowa ya renawa shine ka je ka yi bayan gari ko kana ganin wannan abin banza ne ko ni'ima ce babba billahi allazi la ilaha illa huwa wannan ni'imai ta hi kuɗi ni'imar ka yi kashi subul-subul ya ɗora hutawa baya laƙewa ba matsala ka ji kashi ka zauna kuma ya zazzage gaba ɗaya wallahi tallahi wannan ni'imar kuɗi ba su sayanta in kuma kana ganin kuɗi suna sayanta bari in baka wani misali yau a cika magarin sha da kwari da kuɗi tun daga sama tun daga ƙasa har sama ta ɗaya kuma 'yan jikka goma goma a ce duka naka ne ka washe baki ka yi dariya ka ji daɗi sai a ce to amma akwai 'yan matsala guda ɗaya daga yau ba ka ƙara kashi wallah ba wai ba za ka ji shi ba ka ce a'a ba ka ƙarin shi ga abu ga abu kana ji kawai ba ya huta ba ya laƙe ya laƙe na rantsa da Allah sati guda ya yawa duk mai takka in kai ma a ce kai ƙarshen mai ta kuɗi ne ka ce ina yarda abon sati guda ya yawa sai ka ce ka kwashe takardun banza a bar ni in yi kayana yanzu ka gano cewa Allah ya maka ni'imomi da dama wanda sun yi kuɗi ko to me yasa kana matsayin musulmi kake rayuwa irin ta maguzawa hihi ta kuɗi akan komi maguzanci ne wallahi ba musulunci bane maguzanci ne ƴan uwa mu ji tsoron Allah mu rike ƴan uwanmu mu rike zumunci mu rike alakar junanmu mu gano cewa duniya duk wanda yake dan duniya ne ba abin da ke cikin idan shi sai neman duniya wallahi ita wannan duniya bugun ciya za ta ma wallahi bugun ciya za ta ma in tan maka bugun ciya ka koma gehe sai kayi ladama cewa inda ma ba a haihu ka ba malam ga alamu lokaci yayi to bari in rihe da wata kissa takaitacciya guda daya wannan kissa tana karantar da mu cewa mayan kuɗi ƙarshe duniya tana mai bugun tsiya a lokacin annabi isa alaihi salatu wassalam annabi isa yana yawo tare da wani almajirin shi sai suka sauka cikin wani ƙauye a wannan ƙauye sun ji yunwa sosai saboda joguwar tahiyar da suka yi sai annabi isa ya huddo kuɗi ya ba wannan almajiri nashi shi ya ce ka je ka nemo mama abinci wanda za mu ci sai ya je ya sau guntattakin burodi guda uku ya taho da su ko da ya taho annabi isa ya kabarta sallah yana sallah amma ya ga tahowan shi da guntattakin burodi guda uku ga hannun shi in kana sallah mutum ya taho gaban ka kana ganin shi ko baka gani to haka ya gani cewa gashi nan guda uku ne mutumin nan sai ya koma gehe ya tsare yana jiran annabi isa ya gama sallah don su ci annabi isa ya tsawaita sallah shi kuma yunwa ta kai mai yana ta kyamce-kyamce ƙarshe dai kamin annabi isa ya kammala sallah wannan bawan allah ya canya guntu guda saura nawa saura biyu annabi isa ko da ya sallame sallah ya gama sai ya zo kawai sai ya gabaro da guntu biyu sai ya ce yau idan cikon na uku yake sai ya ce a dama guda biyu ne ya ce kai ba uku ba ne ya ce abillahin laji guda biyu ne da annabi isa ya ce to ba komi mu ci suka ci tare suka canya wannan guda biyu bayan sun gama ci sai annabi isa ya ce to mu tashi mu ci gaba da balago suna tahiya da suka tunkaru wani daji sai ga garken barewu sun tunkaro sai annabi isa ya ce mu zauna waccan inuwa suka zauna inuwa annabi isa ya kira barewa guda ya ce ke barewa ke wannan taho kawai sai ta juyo ta waiwayo kuma ta taho takam takam takam ta zo ta yi tsaye ya ce za mu yanka ki ne mu ci nama sai ta yi kwance annabi isa ya yanka suka gasa kaɗan daga cikin naman nan suka ci sai mutumin nan ya ce ka lalle wannan abun mamaki ne sai annabi isa ya ce to ina haɗa ka da allan da ya nuna maka wannan abin mamaki ka gaya mana burodin nan guntu nawa sai ya ce wallahi guntu biyu ne ya ce billahi lazi guntu biyu ne da ya ce to shi nan muje suka ci gaba da tafiya da suka ci gaba da tafiya sai suka tunkaru wani kogi na ruwa to kuma ba jirgin ruwa annabi isa ya ce mai kawo hannunka ya kama hannun shi suka tattaka ruwan nan ɗaf ɗaf ɗaf ɗaf ɗaf ba su nice ba har sai da suka yi bakin gaba saboda suna tare da annabin Allah sai mutumin nan ya ce subhanallah wannan abin mamaki ne sai annabi isa ya jo ya ce mashi dan girman allan da ya nuna maka wannan abin mamaki ina tambaya ka burodin nan guntu nawa ne sai ya ce wallahi tallahi guntu biyu ne annabi isa ya ce mashi to mu je babu komi suka ci gaba da tahiya sai suka tunkaru wani gari wannan gari da suka tunkara sai annabi isa ya ɗaga hannu ya addu'a ya ce allah ka sabbar san kowa ba a wannan gari ka hore mani wani daga cikin halittunka wanda zan tambaya labarin wannan gari sai Allah ya ba wani ƙunƙu inci ya ma annabi Musa Isa magana annabi Isa ya tabbayi wannan ƙunƙu duk abin da yake so daren sanyaman kwamfule ta mutanen wannan gari annabi wato annabi Isa ya samu cikakken labari dan bawan Allah na yana tsaye yana kallon iko Allah yayi mamaki yace a Allah wani annabi isa ya ce mai dan girman wannan allan gwani wanda ya nuna ma wannan gwaninta ina son ka faɗa mani burodin nan guntu nawa ne ya ce wallahi guntu biyu ne annabi isa ya ce mashi to mu tahi suka ci gaba da tahiya sai da sun suka tunkari wani babban gari kame a shiga garin akwai wasu narka-narkan duwatsu guda uku masu girma ko da suka tunkaru wannan duwatsu guda uku sai annabi isa ya daga hannu ya yi addu'a Allah ya maida wannan duwatsun kuɗi ya maida su zinari take gaba ɗaya suka zama zinariya mutumin nan ya yi kamar ya ruɗe ya ce kuɗi kuɗi ya ce kai wannan kuɗi ne sai annabi isa ya ce mashi ka kwantar da hankalinka ai kaga kashi uku ne ko ya ce kashi guda na wani kashi guda kuma naka ne kashi guda kuma na wanda ya canya wannan burodin guda ne sai ce wallahi ni ne ya ce na rantsa da Allah ni na canji to da ya ce wallahi shi ya canye shi sai annabi isa ce mashi to ka kwantar da hankalinka duka ma na bar maka wannan dukiya amma dai ba za ka ƙara tahiya tare da ni ba ni mai kwaɗayin duniya ba ya biya ta mutumin sai ya ce na yarda kuma ya godiya sai ya zaune ya miƙe kahuwa nan wurin yanzu sai ya fara tunanin yaya za a iya kwashi wannan kuɗin ba tare da kowa ya sani ba saboda in wani ji labari to akwai matsala a ji labarin shi yake da wannan dukiyar yana cikin wannan lissahin sai Allah ya kawo wasu kattai guda uku za su wucewa sai suka kalli mutum da tarin dukiya ka suka ce kai wancan kamata ya mu mukkuɗe shi ma mai bugun ciya mu kwashe wancan kuɗi yau ai sai suka zo ko da suka zo suka mai buga-buga sai da suka gaba ya boci suka kashe shi sai suka yi zaune suka ce to yanzu mu tura guda ya samu mu abinci mu ci saboda mu samu mu raba dukiyarmu sai suka tura guda ya je ya nemo abinci wannan wanda ya je ya nemo abinci kamin ya dawo su biyun na sai suka ce in ya zo mu kashe shi su ma don mu raba mu biyu shi kuma da ya je sawo abinci sai yake tunanin bari in sa masu guba su mutu don in kwashe ni kaɗai da ya sawo abincin nan sai ya sanyo guba cikin abincin ya taho da shi yana aji abinci suka tashi suka nahe shi suka mai buga-buga ciya sai da ya daina motsi yana daina motsi sai suka ce to yanzu mu zo mu ci abincin mu hankali kwance sai mu raba dukiyar mu ko da suka zo suka ci wannan abincin gaba ɗaya suka faɗi suka mutu annabi isa bayan ya dawo daga yawon shi na da'awa ya zo wucewa a daidai wajen sai ya gansu duka kwakwance sun zama gawa sai ya ce hakaza duniya ta fa'alu bi ahliha ya ce haka duniya take aikatawa da ɗan duniya dama ya wuce ya ƙyale su don haka kaji ƙarshen bugun tsiya wanda duk mai kwaɗayin dukiya ido rihe wallahi tallahi za ka mutu mutuwa irin ta mutuwar kare ma sai tashi ka daraja don haka muna roƙon Allah ta'ala ya tsarkake mu imanin mu Allah ta'ala ya raba mu da kwaɗayin tsiya Allah ta'ala ya azurta mu da biyayya a gare shi abinda muka karanta na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi baki daya kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu su na musu mu gyara subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah